الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis a biyar ga watan Jumada al'ula shekara ta 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan Nuwamba 2024 miladiya. a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin kitabut tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab an ba manta ba muna nan ababi da malai kulla na wato san ubangiji amin nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah ya kulla babi akan wato san ubangiji cewa san ubangiji na bauta to duk wanda ya mai da wannan soyayya zuwa ga wani ubangiji to ne ya shirka shirka babba akwai soyayya ta ɗabi'a akwai soyayya kuma ta bautan Allah to muna za mu tashi a inda ce fihi masa'il a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula na farko tafsiru ayatul baqara tafsirin aya na nasatul baqara wato yana nufin wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yattakhid min dunillahi wanda yake rikan wani ubangiji andadan a matsayin tamka yuhibbunahum suna son wannan ababen bautar nasu da suke bauta wanda ba Allah ba ka hubbillahi kamar wato yanda suke son Allah wato suna son abin bautar nasu so so wacce take ta kunshi a kaskanta kaskanta kansu ta ta kunshi suna da kansu ta kuma kunshi daidaita wannan abin da suke bauta wanda ba Allah ba wajen soyayya kuma da Allah ta'ala su waɗannan abinda ya shigar da su kafirci ba wai ba ba san Allah bane suna san Allah soyayya ta ibada sannan kuma suna san abin bautar su soyayya su ma shi ma ta in ta ibada ba ta dabi'a ba abin bautar su suna san su saboda sun riga sun kaskanta gare su kuma suna neman yardan su to wannan soyayya ce ta ibada ba a ma kowa irin shi sai ubangiji to sai suka sai suka daidaita soyayyar da suke ma ababen bautar su da soyayyar da suke ma ubangiji to shi Allah ta'ala yake cewa minan nasi mai takhudhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ai wato kamar yanda wato kamar yanda wani kamar yanda suke kokarin cewa suna san Allah to haka suke cewa kuma suna san wani ababen bautan nasu kamar yanda Allah ta'ala yake cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh sawikum bi rabbil alamin haqiqa yan wuta ne aka suna suka shiga cikin wuta sai suke ce ababen bautan su mun rantse da Allah mun shiga cikin wato jahilci mabayani shine dalal anan bata mabayani shine jahilci idan sawaykum bi rabbil alamin a lokacin da muke daidaita ku da ubangiji halittu kaga ka daidaita ubangiji da wani ubangiji wajen koda wajen soyayya ne to wannan zai fitar mutum daga musulunci ne sai dai daya ko dai ka so Allah koyon soyayya kai musulunci ko kuma ka so wani ubangiji ko wane da shi kuwa daidai ne da kace san ubangiji to kuma shi sai da ubangiji ya dale kake nan wannan balle kuma a ce mu kana san ubangiji fiye da yadda kake san kana san wani an bautan naka fiye da yadda kake san wato ubangiji kaga wannan shine bin baga wani wata yafta musulunci in har wanda yayi na kasa an ce ya zama kafiri to ina ga wanda yake a ya daidaita ubangiji da wani to mallazina kafaru bi rabbihim ya'dilu da Allah ta'ala sai ga wanda suka kafirce suna daidaita ubangiji da wani shine ya'dilu suna sanya ubangiji daidai wa daida wajen soyayya da kuma wani to wannan shine wato abin da zai ya gane musu da da da fita cikin musulunci saboda ko ba komai da ubangiji shi ya halicci sammai ya halicci kasai kuma ya halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa kuma yake sahar yake hore musu arzikin su to wanda ya maka wannan shi ya kamata ka kadaita shi da soyayya da bauta da kuma duk wani abin da ake ya kamata ka kadaita shi da shi to ka dauki wannan soyayya ka je ka ba wani ubangiji to kaga wannan wani abu ne wanda ubangiji lalle ba zai bari ba malami suka ce kafirai in ka duba yanayin asalin kafirai da mazala ya linga ta taburza da su ba wai ba su san ubangiji ne ba suna san ubangiji su ma kuma in ta kama ma yayin da suka suka shiga halin kakani kayan da suka san ba mai yafta da su sai ubangiji kuma suna san suna kiran ubangiji matsalan kawai shine irin soyayyar da ake ma ubangiji soyayya ta bauta irin ta ce suke yi ma wannan abin bautan nasu ko kuma ma wani wani maka samu ya bi amma ba wai cewa suke dogorin ba san ubangiji ba me ya soyayya ta bauta shine soyayya wanda ya kunshi kamar dace a tawallul wal khudu in da soyayya na zai sanya ka zama ka kaskanta gaban wanda kake so din kana neman sai dai kai mushi wani abin da zai yadda to yanzu wannan soyayya ta zama soyayya ta ibada to ba ka yi ma kowa irin wannan soyayya sai wanda ubangiji sai ubangiji sai kuma wanda ubangiji ya yadda a yi mushi irin wannan soyayya kuma wato sai zama kana son ko da misali mun ce yanzu muna son mumulai muna san mu ne ba wai saboda su a karan kansu ba saboda ubangiji in mun so su wani soyayya ubangiji muke yi muke dan bakawa mu ce kamar wa kamar manzon Allah manzon Allah sallallahu muna san shi saboda soyayyan manzon Allah zai ƙara kusanta mu zuwa ga ubangiji wato shi soyayyan manzon Allah in muka yi zamu shi lillahi nafi lillahi muna san manzon Allah ne saboda ubangiji kuma a cikin tabarkin ubangiji wannan shi yasa malai yake cewa duk wani wanda yake soyayya ba ta tike shi zuwa ga soyayya ga Allah ba to yayi a banza duk abin da yake so to ko dai asara kuma ya samu mishi zunubi kuma ya fita da shi daga musulunci wannan shine malamai abinda abinda suke fada abinda suke fada su wadannan kafirai sun daidaita idin sawiqum bil rabbil alamin da suka fada sun daidaita abin bautar su da soyayya kuma sun daidaita su kuma wajen bauta da kuma wajen girmamawa wannan abubuwa guda biyu hubban wa ta'ziman wa tadallulan wa khudu'an wannan shine ya gadan musu da suka fita musulunci suka mutu kuma suka shiga cikin wuta soyayya ta ta ibada malamai suka ce alamar soyayya ta ibada shi za ka asa akwai arrahab wal rahab arrahab shine kwadayin abin da ke wajen ke wajen wanda kake so din kana son shi ma ya soka kaga yanzu kana kwadayin abin da ke wajen sa kana son wato ya ya bude maka hanyoyin soyayyarsa da arzikin sa kaga wanda sai dai ba sai dai ai ma ubangiji irin sa arrahab kuma kana gudun kana tsoro kana kwarjinin sa kana wato shayinsa kana kana mutukar tsoro kana gudun kaka bata masa rai to duk zaka so zaka yi mutum soyayya irin wannan to ko dai kai ma ubangiji ko kuma abin inta ta inda ubangiji ya daka sata banda wannan kuma sai zama akwai ata'a da'a ga ubangiji duk wanda zaka so soyayya zai gada zai gada maka dole ka mashi da'a to wannan soyayya ta riga ta zama ibada soyayya ce ta ubangiji shi kadai sai kuma wanda ubangiji inda ya dasa ta kamar bai ga iyaye bai ga manzo Allah da sauransu da sauransu banda wannan kuma sai wato as-sa'yu kai sa'i kai gaggawa wajen ila mardatil mahbub wajen kaje ka zuwa abinda zai sa ka yadda da shi wannan wanda kake so din to shi ma wannan in ya zama ibada ji malamai sannan kuma mutum ya zama yayi baya baya ko yayi nesa da abinda zai fuzata wanda wanda yake so din to waɗannan abubuwan duka da muka faɗa su kaɗai ana yi ma ubangiji ne sannan kuma ana yin sai ga wanda ubangiji ya da'ayi a sa soyayya a wannan wajen muna san maza Allah kamar da na faɗa saboda san ubangiji da muke masa ubangiji shi da kadan ubangiji ne ubangiji ne ya aiko shi da aka zo da zamu ji muna san sa bal a cikin wanda muke so ma mahalukai babu kaman sa to amma ba muna san maza Allah ne saboda saboda take soyayya da muke ma Allah ta'ala ba bal soyayyar manzara tana ƙara kammala soyayyar mu da muke ma Allah eh wannan shine bambancin karka ce wai bazan so zan so manzon Allah a kwatan kwacin soyayya da nake ma Allah ta'ala in ka faɗa haka to wannan mutum ya shirka shirka kuma babba in an faɗa manzon Allah ta ina ga wani sa in ka ce kana son manzon Allah soyayyar da nake ma manzon Allah tare da san Allah take daidai wa daida to mutum wanda ya faɗa wannan magana yanzu ya yi shirka ya fita musulunci kuma ma'a ka ce hubbi li rasulillahi ka hubbi lillahi ta'ala to wannan ai shine abinda manzo Allah ta laki cewa bayan nasu mai takhulu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah suna san su yadda suke san Allah kace kuma soyayya da kake manzo Allah irin yadda kake san Allah wannan ba ba ba musulunci bane dole wasu ne ma su ce dole sai ya da musulunci a'a soyayya Allah ta'ala shine kololuwa sannan kuma duk wanda kake so har manzon Allah shi ma kana son shi ne lillahi wa fillahi saboda Allah kake son manzon Allah sannan kuma a cikin tafarkin ubangiji saboda shi ya aika Allah ta'ala ya aika maka shi a matsayin jakadan sa a matsayin manzon sa shi ke ƙara kusanta ka da Allah ta'ala balle kuma mutum ya ce yana son yana son manzon Allah fiye da yake son Allah kamar yadda yahudawa suke kokarin su kokarin nuna haka a wurin musulmai sai musulmai suna son manzo Allah fiye da suke san Allah ga yanan wai za a zage shi ba za su yi rigima amma za a zage Allah ba su yi rigima ba kaga wannan kamar yadda muka sha faɗa duk wanda ya kai yadda ya gaya maka wannan magana to kokari yake raba ka da imaninka kokari yake raba ka da imaninka soyayyen da ake ma Allah ta'ala shine kololuwa shi yasa za ka ga duk soyayyen da ake na ta addini za ka tana cikewa zuwa ga ubangiji ne kadai idan kana san maza Allah saboda Allah kuma a cikin tafarkin ubangiji idan kana san mumunai saboda Allah kuma a cikin tafarkin ubangiji shi yasa daga cikin mumunai wanda ya sa'a Allah ta'ala suka ji baka san shi da yana sa'a Allah ta'ala yana shan giya sai ka ji kana san bangaren imanin sa amma baka san bangaren da yake shan giya din saboda me saboda lillahi ne wa fillahi haka soyayyen soyayyen mumunai take sai abu na abu na biyu ma da yace tafsiru ayatul baraa tafsirin ayat ta baraa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wannan abuwa guda takwas da muka karanta a wancan sati Allah ta'ala ya kira waɗannan abubuwa guda takwas inda su ne ɗan adam ya fi so a rayuwarsa a ce iyayensa a ce ƴaƴansa a ce matansa a ce danginsa a ce dukiyarsa da yake nema ya tsuruce ta a ce wani ciniki da yake gudun kayan cinikin ya rushe a ce wani bigire ko masauki da yake zama zama mai daɗi a wajen Allah ta'ala ce idan waɗannan abubuwan su kuka fi so akan Allah da manzon shi da kuma jihadi saboda dauka kalmar Allah ta'ala to fa tarabbasu ku jira hatta yati Allahu bi amrihi sai Allah ta'ala ya zo da al'amarin sa anan Allah ta'ala akwai wato gargadi ko tambihi fadakarwa da yake akan cewa duk wanda yayi duk wanda ya gabace da wannan abubuwan guda takwas akan soyayyar Allah da manzon sa to ya zama cikin wanda yake Allah ta'ala yake fa tarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi sai ya tike cewa wallahu la yahdil qawmal fasiqina Allah baya shiryar da mutane fasikai ashe kaga duk wanda ya gama da soyayyen iyayensa ko ƴaƴansa ko kaza ko kaza ko kaza akan soyayya take ma Allah ko mazansa to zai zama fasiki ya zama fasiki wanda kuma fasiki fasiki wanda ya tarihi da musulunci al-fisqul akbar wannan fasikanci fasikanci babba mutukar abin da ya zo da shi abin yayi ya girma ba yana ji a zuciyarsa cewa zai iya gabatar da matarsa ko babansa ko kuma mahaifiyarsa ko kuma ɗansa ya gabatar da su akan ubangiji ba wai dan ya gaza ko wani abu ba in ya gaza wani zunubi yayi yayi zunubi amma ya riga jin cewa zuciyarsa kawai su waɗannan idan suka kawo masa wani abu to nasun ya fi na ubangiji kuma dai yake da na ubangiji to wanzu duk yanda ya kudurta wannan abun ga ubangiji sa to ya fita musulunci wannan shine dokan shi a wajen a wajen malamai ko a ce amma musulunci baki daya to kaga wannan sai ya zama razani kwarai da gaske akan cewa babu wanda zai zai kubuta sai yayin da mumuni mumuni ba zai kubuta ba sai yayin da ya gabatar da soyayyar Allah ta'ala da manzon shi akan waɗannan waɗannan abubuwa guda takwas da aka faɗa sai abu na uku al-thalitha na uku wujub mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallama ala nafsi wal ahli wal mal wajabcin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kai mutum ya gabatar da manzon Allah soyayya ta ibada akan akaran kansa sannan kuma ya gabatar da manzan Allah akan iyalansa sannan ya gabatar da manzan Allah akan dukiyarsa a wata nuska aka ce taqdimuha ala nafsi wal mali wujubu mahabbatihi ala nafsi wal ahli wal mal haka a wata nuska kuma shine wujubu mahabbatihi ko kuma wujubu mahabbati sai kuma wa taqdimun nafsi kenan wa taqdimuha ala ala al ahli wal mal anan wannan abu da yake wajabtar mana mala ya dauko shi daga fadan Allah ta'ala daga fadan manzon Allah cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina iman ɗayan ku ba zai cika ba sai wato na zama ni ne mafi soyuwa a gare shi manzon Allah ya zama shine mafi soyuwa a gare mu akan abin da muka haifa akan wanda suka haife mu akan sanan mutane baki daya wannan kuma soyayya soyayya ta ibada kamar da muka shafa da ba soyayya kawai ta ta abin da zamu dinga maimaita shi a baki ba muna so muna so muna so amma kuma wannan ba ma mushi da'a ba Allah ta'ala a wata aya yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah san manzon Allah wannan cikan san ubangiji ne shi kansa zai kai ka zuwa ga ono san ubangiji to shi kuma alama san manzon Allah shine ka bi shi sai ta fattabi'uni kubini yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku dhunubanku kaga kuma wannan abu da yake gadarwa shine wato dole a dace da manzon Allah a matsayin wanda ka fi so ka dace da shi wajen bin umarninsa duk abin da manzon Allah ya bada umarni to kai to kai masa da'a ka zama duk da'an ka da'a ta bai daya to manzon Allah kai kake ma kamar yadda soyayya ka soyayya ta bai daya Allah ta kake ma sai manzon Allah to da'a kuma ta bai daya in dai in dai a cikin halittu ne to manzon Allah kai kake ma shi duk wanda ka kawo mishi da'a to da'a dama manzo Allah ya riga ya maka wasiya ne ka bi shi manzo Allah ya ce mu bi iyaye saboda haka muna bin iyaye saboda wasiyar manzo Allah manzo Allah ya ce mu bi shugabanni muna bin shugabanni wasiyar manzo Allah ba wai su dan a karan kansu ba a'a saboda wannan manzo Allah ta'a ce muke masa ta'a ko mutsalaqa mu da abin da manzo Allah ya faɗa za mu kokarin mu zake masa da abin da ya hana mu za mu kokarin mu hana ko balle a ce yayi tsawa to wannan shi ka soyayya amma ka ce kana san shi amma baka ba ruwanka da sunnan sa sai dai soyayya koyo shi a baki sunnan ma fada kake da ita to kaga wannan ba soyayya mutum yake ba wannan kaga wuce kawai ce a baki kenan yana son manzon Allah amma baya bin sunna sunnan sa to wannan kaga ba soyayya yake ba to balle ko wanda ne zai ce shi yanzu babu laifi za a iya bin wani a yi masa biyayya irin yadda ake ma mazan Allah Allah ta'ala na cewa wa in tafi'uhu tahtadu shi kadai ne Allah ta'ala ya faɗa masa wannan magana shi kadai ne Allah ta'ala ya ce ya baka yace shi kawai yin addini shi ne masa biyayya amma kowa a duniya ko uba ne ko uwa ce ko shugaba ne an ce ne ka bi shi fil ma'ruf ma'ruf aka ce ma'ruf kuma shine ma'rifa husnuhu fi shari'a ما عرف حسنه في الشريعه ما a cikin shari'a aw fil aqli ko a hankali a hankalce ka san abu ne mai kyau to sai a musu biyayya shi zama zalla ce la ta'ata inma ta'atu fil ma'ruf la ta'ata lima khaluqa fi ma'zil khaliq inma ta'atu fil ma'ruf to ba ma ba kawai wani ya kawo maka ba sai kuma ka ce wai ai shi dan wani ya kawo maka zaka bi shi haka Allah ta'ala yana cewa wa ma arsalna min rasulin illa li yuqa bi idnillah ba mu aiko wani manzo ba sai dai amushi dan amushi da izinin ubangiji to kaga wannan shine addini ta gaskiya shine addini na gaskiya wato duk abin da aka ga maka matsala shi ya faɗa wannan magana to dole ka mishi da'a kar ka ji wani kyankyami ka cewa kai ba za ka yi ba to balle kuma wanda zai zo ya ce shi kuma yanzu ga wani ma ya halatta ma a bi shi biyayya yadda ake irin ta manzon Allah duk wanda ya faɗa wannan magana to imani sai yayi rawa kwarai da gaske yanzu yana tsakanin gaba ko dai ya fita musulunci ko kuma yana yana a cikin gaba in ubangiji ya gana ma ya dawo da shi ciki ya ce akwai a cikin a duniya akwai wani wanda yake za a iya samu a bi shi kuma a shiga aljanna ta hanyar shi ba ta hanyar mazan Allah ba to duk wanda ya faɗa wannan magana ya fita musulunci to kaga wannan shi yasa za ka ga ta faɗa da ahlus sunna akan wannan matsalar akan ake ake tarjima da duk wani masu cewa a zo a sunna a zo a sunna a zo a sunna da masu bin wasu hanyoyi wanda ba ta manzan Allah ba za ka ga wani an ce mishi sunnan manzan Allah shi kuma an zo an ce ko ga dariƙa ba za a kusa ce ga dariƙan wani to yanzu wani za ku bi za ku yi istibdani ne da abin da ke ya fi alkhairi da kuma abin da ke shi bai da alheri sai sharri ma to kaga wannan tun daga nan ka gane wato me me bambanci an ce ga tafarkin manzo Allah wannan shine sunnar sa sunna wato a tariq tariqin sa sunna ma'ana huwa tariq to wani jan ya shi bai kira abin sunna bai kira abin tariq tariqan sa to kuma sai ka bi shi wannan duk wanda ya bi kaga yana sai lalata addini kenan wannan shi yasa wasu daga cikin uwa saboda kawai muna cewa wani da wani abinda suka zo da shi lalata addini ne suna jin haushi to kuma shi addini ta nan addini ba ana mamulo ne mutum kara ne ba shi wannan mutumin cewa yana ya kamata abu abu wani mahaluki a cikin tafansa cewa za a iya bin wani mahaluki a yi masa da'a da'a ta bai daya kuma za a iya shiga jan ta hanyar masa da'a muka ce aka ce ya zo da ya zo da banna har ba abin da ya jawo wannan saboda kawai na wasu wani clip haka na dr ahmad bamba da ya yi wasu maganganu kan shi wannan mutumi na sangal cewa yana ta addini da sauransu da sauransu wasu daga cikin abokai an riga an sa an sa wannan clip da sauransu bai musu daɗi ba suna ta maganganu to sha na addini wa ya ce haɗin baki ne za a ba magana haɗin baki wasu abu ne in ya haɗa mu da addini musulunci yanzu addini musulunci a zo a yi in kuma za a addini musulunci ba shi kenan kaga wata magana ce da ba amma wanda za a ce mutumin nan bai zo da banna ba bai zo da kafirci da abubuwa iri-iri ba ga a daga cikin littafansa karen daga ciki kawai akwai ruhul adab ɗinsa ga wani banci da yake kawowa yana halatta cewa a zo abu wani nan ga shi ana cewa a zo abu manzan Allah ba imani ba zai cika ba sai an bi manzan Allah an so shi soyayya ƙololuwa amma shi yana cewa a zo abu wani a masa da'a ba wa kulun murabiya maka je ka nemi maka tarbiyya ba dai tarbiyyar da ake ta magana kenan baki ta mala Dr. Amr da ya faɗa tarbiyya waye waye waye yace wadnu murabbiyan khabiran mai ilimi nasiha mai maka nasiha kamil irfani wanda ya san dariqa abin da yake magana kenan wanda yake ya ci kafar da ilimi imaman sa wala tukhalifu kar ka saba mishi walau bana fasa ko da fasadu ra'ayi mummunan ra'ayinsa ya bayyana maka kaji ba ko da mummunan ra'ayin mutum shi mai maka tarbiyyar ya bayyana maka to kaka saba masi dawaman ka kun dawaman ka zama diman da'iman dattisa mai mishi biyayya yace fa khabau shaykhi shi kuskuren malam inji shi shi malamin sa kenan aqwamu al yaqu shi yafi miƙewa kuma shi yafi dacewa min al murid inda man inda man aqal akan shi muridi ga wanda yake da hankali wannan kaga me bari a cikin addini me bari manzon Allah ya bari kawai a rika cewa ana cin maza Allah kawai ya Muhammad ka kula da ni shi kawai ya bar wa imam maza Allah shi ai ta waje waje da shi ni amma ya ki yadda abi shi kuma ce ana san yana san maza Allah wanda haka ya faɗa bai shi sani ya daga cikin bikitukan sa da ya faɗa cikin littafin sa saboda haka duk wanda yake duk wanda bai gabatar da soyayyar manzon Allah ba a kansa da kuma iyalansa da kuma dukiyarsa alama kuma soyayya ta kololwa ce kawai da'a ba wani abu da zaka zo ka faɗa a cikin kace kana son manzo Allah ba za mu taba yadda ba ba kuma mai yadda dan ubangiji cewa ya fattabi'uni yuhibbukum Allah fak kawai ka bi shi kike na kana san sa ka ji bin sa to kaga ba ka san shi kawai saboda ka wannan shine kawai hanya babu wata hanya wace ba wannan ba in dai ba soyayya zaka yi musu ta dabi'a ba soyayya ta dabi'a ko Abu Talib ya masa mutum ya ci na san manzo Allah kawai ta dabi'a dan shi balarabi ne dan shi fari ne dan waye waye wannan wuta za ta kai shi ba wannan ba za ta amfana mishi kawai ba inda ba ta amfana ma Abu Talib ba ai maza na da yan uwa suke sashi amma suka mutu haka ko ba su shiga aljanna ba sun shiga ne ba kuma ce ba ka sun ba Allah ya tsare arabi'atu nabulu anna nafiya al-imani nan kore imani la yadullu ala al-khuruj min al-islam wannan baya nuna cewa wato musulmi mutum ya fita daga musulunci wannan cewa da kai la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi akwai masu cewa wannan abinda aka kore shi ne nafiyul imanul wajib afwan imanul imanul kamal wat tamam to shi ko da imanul tamam ne wal kamal ne amma kuma wannan yana abun wajibi ne yana wato ba zai isa ma wani wani mumini yace yana da imani kuma ya yi kokarin kai kansa zuwa ga soyayya soyayya manzon Allah ba yanda kuma zai iya gabatar da manzon Allah akan wanda ba shi ba wannan ba dauke ba kowa ba duk wanda ya gaza kan wannan to wanda zai abinda yake ja kan shine wato razani mai girman gaske na azaba to amma kuma wannan kuma saboda wani abu ne da yake da alaka da ƙarin imani shi dan mutum bai da shi a farko al'amari ba za a ce shi bai da imani ba misali kawai sai ya ji cewa shi yanzu yana da wata mata da Allah ya jarabce shi da ita tana iya kawo musu dokoki da su isa mu dokokin Allah da manzansa amma dai gajiya wasu ne da sauransu da sauransu wannan ba yana jin cewa wani ta yi da Allah ta'ala ko manzon sa ba to wannan zunubi yayi wannan zunubi yayi abin da yake wannan sunan shi zunubi saboda bai riga ya kai kai ta ya cin shi ake zuwa daidai da manzon Allah ko Allah ta'ala ba to wani abin da yayi sunan shi zunubi ba za a ce ya fita musulunci kai tsaye ba shi sa malai ce an nafiyar imani dan kore imani da aka yi la yadda al-khuruj min al-islam bayan da cewa mutum ya fita musulunci inda zai fita musulunci shine san da yake yi zai zama ka hubbillah san ta da yake yi ta zama kamar kamar wata Allah sa ita ce kawo mishi doka iri iri to kuma da ba shi wannan kaga dawo hanya kuma ko da irin wannan mun ce musulunci ba ta musulunci ba amma an dawo hanya in dai har zata kawo maka dokoki haka kana kakkare dokokin Allah ta'ala don protocol da ta kawo a cikin gida ba yanda za a yi sai a ce ai haka haka za a hakuri ta kawo dokoki za a ci zalin yaran gida in ba yaranta bane to kuma sai a ce ai haka za ka hakuri in ba ka kaza kaza kaza a ai azulmu zulmatin yawmal qiyamah kaza ga mata azulmu zulmatin yawmal qiyamah da ka ba za zalunci a gida ba wani ba biya kawo wani abin da za a rama zumunci saboda kawai suna rigima shi da shi da kanin sai sai ka sake zuwa gidan kanin to kaga sai ka kawo wato ka gabatar da soyayya Allah da manzon shi akan wannan soyayya din da ba ta li makhluqi fi ma'asil khaliq kuma wannan mala ya dauko shi a wannan hadisin da ke cikin al-bukhari hadisin Umar dan Khattab kuma da yake cewa ba za da la'anta ya rasulullahi ahabbu ila ilayya min kulli ila kulli shay'in illa nafsi yace kai maza Allah kai na fuso akan kowa in ba kaina ba Umar ya faɗa masa wannan magana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace masa waladi nafsi bi yadihi na rani da wannan yana ke hannunsa hatta akuna ahabba ilayka min nafsik imanin naka ba zai cika ba har sai wato na zama na fi son ka akan kanka ma sai umar ce al'ana wallahi innaka ahabbu ilayya min nafsi ta tafa umar ce wallahi kuma to yanzu ji nake a cikin zuciya na kai din kafi kafi ina gabatar da kai a soyayya akan kaina baki daya sai ce al'ana ya umar to yanzu kenan yanzu kenan a wannan kaga to kaga kafin nan kafin nan ai umar mu ji wasu malamai kaga bai kai wannan matakin ba sai da aka masa bayani amma wannan ba bai lazanta cewa kuma Umar bai kudurci cewa wai zai yi da'a ma kansa akan da'a manzon Allah ba ya san wannan dole ne soyayya ce zai magana bai sani ba da aka gaya musu kuma shikenan sai ya tsawar kansa wanda daga cikin fasarar malamai kenan wasu ma malamai suna cewa wannan shi kansa ma bai ba san ya kai ba akwai abin da zaka kai baka ba san ashe ka kai abin da ka ya wuce wannan ya nisan tayi nisa ba to kuma wannan shine azzahir siddiqiya na Umar ta wuce nan shi dai yana jin cewa kaman kansa ne amma mazana na ƙara gaya mashi kawai ji cewa shi a yanzu ya riga ya zarce take ana kuma ya gaya mashi cewa ai ina al'an wallahi innaka habbu ilayya min nafsi in ji Umar dan Khattab to wannan shi ne wato a kira duk wani mumuni da an yi maganar Allah ta'ala da manzon shi za ka gani kawai mutum ya riga ya saduda ko wani ra'ayi ne ya kawo na addini ko ba na addini ba aka ce mishi ma'aiki ke yi kai ma'ahalus sunna ma ko da al'ada abubuwa da mazala ke da al'ada ya yake sa rawani ya yake kaza ya yake wasu abubuwa da aka san al'ada ce wannan to amma aka samu mai yi ahalus sunna za su so wannan mai yin saboda ya dabaka al'adan man da suke so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe wannan shi da kolon soyayya abin ba wai a baki ne mutum ya dinga da yaya ta cewa yana san manzon Allah ba amma shi sunna din ba wani dabaka ta yake ba sai malam yace al-khamisa na biyar أن الإيمان أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها wato imani na da wani daɗi yana da wani gardi yana da wani zaƙi mutum yana iya ji wani lokaci kuma ba daɗi ya ji ba wannan kamar da muka faɗa a wancan zama a jin cewa kana jin gardi da daɗi wannan ƙari na kan ɗanɗano farko yayin da mutum ya karɓi musulunci ya yadda cewa ya miƙa ma ubangiji wuya zai bauta masa shi kadai kuma zai bauta ne a harsashin shari'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da yi shine ya samu ta'amul iman za ka ta'amul iman man radiya billahi rabban kaga ashe sai su fada ce za ka ta'amul iman ya da kawai kace zaka ubangiji shine abin bautan ka shi kadai wa bil islam dinan gidan kuma addini a matsayin shine a musulunci shine a matsayin addini wa muhammadin rasulan ka yadda cewa annabi muhammad shine manzo da aka bi to wannan kaga ta'amul iman sunansa to in daga baya kuma idan wannan bayan wannan at'am din sai kuma ataladdum zaka dan ji dadi haka alamar cewa ka ji cewa wannan zaki ne zaki ne mai dadi har zaka fara jin cewa wato imani yana da dadi in yayi kololuwa ya dadi shike sai zama alhalawa ka ji gardi ka tumbatsa da wato jin dadin imanin ya zama har zaka iya ba da ranka saboda imani shine kaji manzo Allah da cewa talatu man kunna fihi من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن, أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أتي ذي بر أدين شيء سيري يموت إذا كان wanda ya ji ganin imani a to ya ji daɗin imani imani ke sa shi yayi wannan to bayan wannan kuma bayan an gama alhalawa sai ka ji daraja ta ihsaniya daraja ta al'unsiya daraja ta wato alfada'iyya al'ihsaniya shi daraja na kyautata ibada kyautata ibada wasu sun malamai wannan shi sunan wannan daraja ta a shari'a kace al-ihsan daraja ta ihsaniya saboda ita wannan daraja idan ka faɗi ta da wannan sunan ba wani iskal da zai shiga amma wasu daga cikin malamai suna kiran daraja ta unsiyya ta dai mai kewa saboda gabaki ɗaya ɗan adam yayin da ya kai wannan daraja din zai ji babu abin da yake ɗebe kewa sai abin da yake zai yi da ubangijinsa shi daraja ta unsiyya ɗebe kewarsa kawai zai ji kawai da ilimi da neman ilimi da ibada da karanta qur'ani da zama masallaci ba hira ba in yaje yana hira kai na majalisa zai ji kawai hankalinsa ya koma zuwa ga wancan abin sai su ji kamar ya zama wani bako wai ka baka magana ne kai haka kake hankalinsa na can shi da ta isaniya ta unsiya wasu ba su ce mata alfara'iyya fara'iyya shine zai biyan narke baki daya ya zama kamar ba yi da na kwaya da ke mu'amala da sauran yan adam baki daya saboda me saboda ya riga ya nitse cikin cikin wato mushahada cikin wato kokarin duba da nazari da kallon ajaib malakutin lahi ta'ala kullum yana kallon malakutin ubangijinsa malakuti na ubangiji girman sha'anin ubangiji da girman kadarinsa a zuciyarsa saboda idan yana ibada babu abin da ke halartowa sai wannan girman ubangiji kaga ba zai ba zai almudahana a ibada ba to wannan shi daraja ta fana'iya ta ta ahlus sunna na kuma muna cewa fana'iya na amma bisa a kira ihsaniya amma suna kira shi unsiya da da fana'iya ba kamar yadda wasu wannan shine kamar yadda alqabi yake faɗa cewa mutum zama yana da musharatu ada'il malakutihi yana halarto da wato bankayen malakutul ubangiji ya ga wani abu da ya ba sha'awa a cikin halittu sai ya gina waya sai ya tuna waya halitta yau da ko da waya in ya gani waya ta ba sha'awa to ba zai tuno muturi ba zai tuno wane ne ya ba ya kimsa ba wanda ya wannan abin wato yin wannan tunani din har ubangiji ya kaddara musu ya halitta wannan ya hada wannan waya din dan haka sai ya ce subhanallahi al-khaliq al-azim kaga wannan shine wato musharatu ada'i malakutihi wa athari qudratihi da kuma wato tasirin girman sha'anin sa saboda haka in a haka idan yana bautan ubangiji sai zama a ruwan bautan ne kawai ki samu ɗebe kewan sa in ya tsare shi daga bautan ubangiji kuma to yanzu an wannan abin ta ja an ja ya samu matsala sai ya samu hawan jini daga cikin malamai kullum in an zo irin wannan gaban wanda ke tuno mushi ne ibnu taymiya ibnu taymiya da can abokan gaba sun ta kokarin su kai su ga bayan sa ba su ga bayan shi ba hasali ma sai dai kara lafiya ya kara kyau eh dan shi ko furfura ba yi da shi sosai amma daga lokacin da aka hana shi mu'amala da ilimi da kuma mu'amala da almajiran sa da kuma rubutu to daga lokacin kuma shikenan sai ya samu matsalar lafiya saboda wannan wannan annaf na rubutu zai da karantarwa wato manfa'a ce muta'addiya ba kasira ba manfa'a amfani ne wanda za ta kai al'umma baki daya musamman a lokacin Allah ta addini sadaka ibnu taymiya yake ganin wannan idan aka hana shi kaga an hana shi wata ibada mai dadi to wannan shi daraja ta ihsaniya a jikariya inda kake bauta kake kake qur'ani kanka baya ciwo a kawai hankalinka na kan abun kana halarto da abun kuma baka jin cewa ka gaji hammunka baki ɗaya shi ne wato guda ɗaya shi ne ka tike zuwa ga abin da zai yadda da ubangiji ka yanke baki ɗaya rayuwarka zuwa ga ubangiji shi kaɗai to wani shi daraja ta ihsaniya unsiya kuma fana'iyya ba fana'i irin na wato wannan ba fana'i irin na irin na sufaye su sa da wani fana'i daban so suka ce fana'i na rikewa shine wato dan adam ya juya rikide ya zama shi shine Allah wannan shi suka fana'i a wajen su to wannan fa akwai hadisa suna amfani suna dan aro asalin kalmar dama daga wajen sufaye ne da suke amfani da ita amma dai akwai ma'ananta mai kyau wajen sufaye na farko farko wanda shine ma'an da na gaya yanzu amma sai an baya bayan da su ta bagala kawai suke yi cewa suke kowa da kowa zai zama Allah kamar su Hallaju kamar su Ibn Arabi kamar su Ibn Sab'in kamar su Al-Qunawi da su Ibn Al-Farid wannan duka ba ba abin da ya dame su suka ce fara'i sai dai su magana kowa da kowa zama Allah kowa Allah kowa Allah irin su yan hakika ne da kaji ana magana to ai da sun yi fara'in da su yanzu haka hadda shi in yasin ba shi ma ra'ayi sake nan shi ma yasin ra'ayi sake nan sai dan za a yi munafinci ba za a faɗa ba kuma amma ra'ayi sake nan a cikin littattafansa shi ma cewa ke kowa Allah ne ba eh ba wai shi abin da suke ta magana shehu sai ya halitta su ne Allah waye hakika waye waye Allah ba a waye magana kuce babu shari'a tabi wannan a cikin kashin bilbas ai kowa sai kashin bilbas yana jin ana fada littafin sa ne wannan wannan shi ra'ayin sa ne a ciki haka ya kawo wannan tabargaza Allah ta'ala ya kyauta as-salisa na shida a'malul qalbi wato ayyukan zuciya al-arba guda hudu allati la tanalu wulatullahi illa biha wanda la tanalu wilayatul lahi in kace wilaya ya halitta kace wilaya da walaya wilaya asali kace zai iya daukan jagoranci ne kuma iya daukan kuma soyayya amma idan kace walaya kuma wannan ya fi nuna soyayya mahabba ma'an nusra to dan abin bace wani lokaci malamai suke cewa musamman kana kace aqida to ka dinga ma wannan wani musulmi sama kace alwalaya ba wilaya ba dan kamar mace daka an zo matsala ta yi mai shi a raddi kace wilaya na zo matsala ta walaya kuma shi ma ka san me kake faɗa na waltaka ne wannan kamar yadda an zo maganan arrisqu da arrisqu malan ta riji suna bambance wa arrisqu am yayin da yiji ta da mu ubangiji arrisqu kuma ta da mu bayi mu amfana da arziki ita a'malul qalbi al-arba'a abubuwa guda hudu na aikin zuciya allati la talalul walayatul lahi illa biha wanda ba a samun wato soyayya na ubangiji da kuma jibintansa sai da waɗannan abubuwa guda hudu wala yajidu ahadun ta'amal imani illa biha ba wanda ya samu dadanin imani sai da waɗannan abubuwa guda guda hudu wannan shine abinda malike magana anan shine wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas cewa man ahabba fillahi wanda ya so ya soyayya saboda ubangiji kaga daya duk wanda yake son ya sami soyayya da ubangiji shi ma dan ba wai babban al'amari shine kace kana son Allah ba babban al'amari Allah yana son ka to in dai kana son ka so Allah ta'ala ya so ka to shine man ahabba fillahi wanda ya so ya soyayya saboda Allah na biyu shine abghadha billahi fillahi ya kuma yi gina kiyar saboda Allah ta'ala na uku wa wala fillahi yayi jibinci sauran halittu su ma ya so su ya taimake saboda Allah ta'ala wa ada fillahi kuma yayi adawa su saboda Allah ta'ala wato kaga ashe soyayya da kiyayya da jibinta da kuma tabarwa wannan da ana yi ma ubangiji ne ana yin shi ne saboda ubangiji kuma a cikin tafarkin ubangiji ba a zuwa kawai a ce ana son ana soye ana son wani ko ana jibintansa alhali ka riga ta bayyana tabbata maka cewa shi makiyin Allah ta'ala ne ko da ku kana mishi soyayya soyayya din na dabi'a ko danka ko mahaifinka akwai soyayya ta dabi'a wannan amma dole ka ji ka tsane shi saboda yawan kafircin nashi in ba haka ba to kaga yanzu baka abinda kai mutum yake yi da sauran shi Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu tattaqidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati ya ce kar ku so makiyana da makiyanku a ababen soyayya kuna san su wa kar kafaru ma ja'aku min al-haqqi sun kafirci abin da ya zo muku na gaskiya kashi ka kasu abin da yasa ba wasan kafiri saboda kafirci ba wai saboda wai sun mana ka a kafircin kanshi shi ya wajabta musu kiyayya a wajen mutsanan musu da muke yi eh wa bada bayana wa bainakum wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu sai kun yi imani wato in kun yi imani shikenan mu zo mu soyayya idan ba ku imani ba babu babu soyayya Allah ta'ala ya ce la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kaga nan ayi magana san Allah ta'ala tattakhidu aduwi wa aduwakum sai kuma Allah ta'ala a can sokin sai ya ƙara mana magana kan cewa duk wanda yake san Allah shi ma kuma za mu so saboda soyayya da muke ba Allah ta'ala la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya sai ce kuma la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minina kaga shi mu ne soyayya da muke musu soyayya da muke ba Allah ta'ala ibn al-qayyim yake cewa atuhibbu a'da al-habibi wa tad'i hubban lahu ma zaka fi imkani yace kana cewa kana da'awan cewa kana son masoyi masoyinka alhali kuma kana da'awan cewa kana son shi amma kuma baka kokarin bin bin sa ba kuma kokarin gina soyayyanka akan wanda yake so kuma kana ka ki wanda shi bai san sa to kaga wannan ai bada yiwu ba shine a tad'i a tuhibbu a'da al-habibi kana son makiyan masoyinka wa tad'i hubban lahu kuma kana da'awar cewa kana son shi ma za ka fi imkani wannan ba zai yiwu ba yi sadaka bayan babu yanda za a yi mutum ya ce yana son ubangiji amma a same shi kawai tare yake kashewa ya binne shi da arna ko kuma aka tashi shi da zai iya ɗaukar wani abu da ya ji mutum musulmai je ba arna manan insaniya mai ma'amala da su mai musu albir mai musu alqist wannan duk babu laifi mai musu adalci mai musu ihsani wannan duk babu laifi mai musu mutuntaka ai mutunci wannan babu laifi a gaisa duk babu laifi amma ba soyayya ba ba mutunce su ba ba wani abin da yake ya keɓanta ga musulmai ne kaɗai mu zo mu ɗauka mu ba su ba wannan duk wanda ya yi to wannan hanya ce da zai jawo ya fita daga mutum musulunci in ba in ba an yi daga sai ba Allah ta'ala ya tsare mu as-sabi'atu na bakwai fahimu sahabi lil waqi' yadda sahabi abdullahi dan abbas ya fahimci waki wato yanayin rayuwa na yau da gobe cewa anna amatal mu'afata ala amri duniya cewa galibin mutanen duniya suna gina soyayya su ne akan al'amarin duniya shi kuwa duk abin da ka gina akan lamarin duniya tunda ubangiji bai shigo ba to ya an yi a banza an je lahira haba a mansuran zai tafi eh Allah ta'ala yana cewa idan nafiha fi suri fala ansa bainahum yawma idhin wala tasaalu idan aka aka aka hura kaho to dangantaka ba zai amfani ba ba ba za a tambaya ba kowa da kowa zai zama ya bace ma kowa ne in kaga an ci gaba da zumunci an shiga aljanna to zama duk abin da muke yi mun gina gina shi ne akan duniya kan soyayyar duniya kawai a ce ai soyayya a yi siyasa a duniya ake yin ta a duniya ake bada ita kaga shi kenan mutum ya yi aikin banza duk wani titi da yaje yayi da wani kaza da yaje yasa da yaje ya bada wani tallafi ba wani tallafi in dai yayi dan duniya ne suka zo shi saboda duniya to Allah ta'ala ya riga ya raba su yayin da aka je lahira wannan abu ba zai ƙara hada su ba ko yayi a banza haka za a dauko shi a lalata shi ina mamaki yan siyasa Allah ta'ala ku da ya ba ku dama ga aikin al'umma Allah ya ba ku dama ga aikin al'umma da kuke yi mai kuka bai kyautata niyya amma sai a ce kawai wannan wai saboda kawai siyasa ce siyasa a duniya ake a duniya ake ake samun ladanta haka ku je lahira kawai kai titi katon titi babban titi ya layi guda amma a ce wai babu ba ka da lada da lahira kai yan siyasa ya kamata rika tunanin yadda abubuwa ba Allah ya kyauta الثامنة نتكوس تفسير وتقطعت بهم الأسباب abdullahi dan abbas sai ya fassara da almawadda kamar yadda ake abu hatim razi da imjari al-qabari da wasu su suke ruwaitowa ta hanyar isa ibn maimun daga qais ibn sa'ad daga aba ibn abi rabah da kuma daga kuma abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce wa taqatta'a bihim al-asbab ay wa taqatta'a bihim al-mawadda wa taqatta'at bihim al-mawadda soyayya soyayya za ta yanke tsakaninsu kuma isra'ili ne sahihi wannan domin shi qais ibn sa'ad ya daga cikin manyan manyan ɗaliban aba wasu suna cewa ya mafi ibn jarir dadewa akan aba din na'am ya mafi shi dadewa idan da shi ya rasu da wuri haka kaga abdullahi da abbas wannan wata qabba abimul asbab al asbab shi duk wani abu da ya hada ku wani tsani wani dangantaka sai ya fasara shi da soyayya ba wai dan yana nuna ce maka soyayyan ita ce wai ita ce kadai ba abin da ke iya sai nuna maka cewa soyayya ta shiga cikin abin da sabban da ubangiji zai yanke su alaka da ubangiji zai yanke ta tashi alkiyama kamar yadda wani ceto da ake a duniya ko mutum ya je ya ce wani wani zo ka je ka in kama kafa da kai kamun kafa duk wannan ubangijin aje lahira zai yanke su in aje lahira wata qatta'at bihimul asbab ya daga cikin asbab asbab da ubangiji zai yanke idan aka je lahira to kuma soyayya yana ciki wannan tafsiri da ibn abbas yayi tafsiri ne wato bil misal misali ne kawo maka kawai ba dai yana sai ce maka wai wannan shine shi kadai ba a duk wani abin da yake hada mu a duniya mutuka dai yana sa mu mu zumunci mu zauna tare da juna to in dai ba mun gina shi ne kan wato addini ba doran addini ba to idan aka je lahira wannan abin zai yanki ba zai mana amfani komai ba sai dai ma dai zama asara eh dama kaga ai galibi soyayya da kuma shi ke zuwa a wannan babi tunda galibi don da kake nema ya maka kaza ya maka za kana san shi to wannan kuma zai jawo maka asara zai jawo maka wato balbalcewa an je lahira tunda ba a gina shi akan wato takawa ba Allah ta'ala na cewa kuma illal muttaqin sai masu takawa a tasi'a na tara anna minal mushrikeena man yuhibbu Allah hubban shadidan daga cikin mushrikai akwai wanda ake samu duk da shirka shi amma ya garwaya cewa yana son wato ubangiji so ƙoluwa shi ma yana son ubangiji amma kuma ya hada soyayyar da yake yi ne da ababen bautansa wannan muka ce kaga ana iya samun haka ba wai kafiran da tsungurungun ba san Allah ta'ala bane ai baka ai su ma kaman wanda suke kirista sauransu ai suna son ubangiji ba sai suke ba san shi ba sai dai abu da muke cewa san ubangiji ba shine babban sha'ani ba babban sha'ani shine shi ubangijin ya soka ba ba ba kace kai kana son shi ba wannan ba shine ake nema ba dan kace kana son shi zaka iya bauta mishi da abin da kaga dama a'a ka so ubangiji shi din yana son ka domin shi ba shi sai ya ce ga ta ga ta yanda zaka yi mishi yanzu magarba mushi raka uku to sai ka bauta mishi ta yanda yace ka bauta mishi idan ba ka ba kai mishi guda hutu baya so to kaga wannan shine zai zama ash-sha'nu kullu sha'ni an tuhibba walaysa sha'nu kullu sha'ni an tuhibba babban sha'anin ba shine kai kace kana so ba a ya zama a soka saboda haka kaga abin da ya shigar da su wuta ya fitar da su daga musulunci abin da ya fitar da su waɗannan kafirai daga musulunci ba wai cewa suke sun tsana ubangiji ba su suna hada ubangiji ne da ababen bautar su wajen soyayya daidai wa daida kafada da kafada wannan shirki da su daga musulunci shine malam yake cewa to kaga ana zamu gane anna min al mushrikina man yuhibbu Allah hubba sharida ashe a cikin su akwai wanda yake son ubangiji so mai ululun so illa iyaka dai wannan ababen bautar nashi kuma sai ya gawa sai ubangiji to wannan shirki da shi daga musulunci saboda kaji Allah na cewa amina nasu bai tafi min dunillahi an dara yuhibbunahum ka hubbillah ka hubbillah to ina ga wanda ce ma shi yanzu yana son yana son wannan abin bauta na shi fiye da yadda yake son Allah kaga min babu aula shi ya muka mata zama kafiri sai daga shi wannan shi ma zama kafiri to kaga shi min babu aula kenan sai ma ne yace al'ashira na na goma alwa'idu ala man kana at-tamanatu ahabba ilayhi min dinihi radani da Allah ta'ala yayi akan duk wanda abubuwan guda takwas da aka faɗa a cikin sura tauba sun fi soyuwa a wajen shi akan wato san addininsa wanda kuma abun da afili yake domin Allah ta'ala cewa yi wallahu la yahdi al-qawl fasi fatarabbasu rasu hatta yati Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ku jira har sai ubangiji ya zo da al'amarin sa ubangiji kuma baya son mutane fasikai wato kafirai kaga duk wanda ya gabatar da soyayyen da yake ma Allah ta'ala soyayyen da yake ma ya gabatar da soyayyen da yake ma iyayensa ko kuma gidansa ko matansa akan soyayyen da yake ma Allah ta'ala da manzansa to yanzu wannan ya zama fasiki mafhumin haka kuma shine ya fita musulunci mutukar dai wannan soyayyan soyayya ce wanda take ya ya kada soyayyan da yake ma Allah ta'ala sai al-hadiyatu 10 na 11 anna mai taqaba niddan tusawi mahabbatahu mahabbata Allah cewa duk wanda ya riki wani kini wanda yake san da yake ma wannan kinin nasa ta yi dai da yadda yake san Allah fa huwa shirkul akbar to wannan shirka ce babba kaga malaka na ta wannan magana da muke muke sanara ta duk wanda ya sami wani mahaluki a ban ƙasa da yake san shi soyayya kwatankwacin yadda yake san ubangiji ba ba wai ba ya fi san da yake ubangiji ba kwatankwaci to yanzu wannan din ya fita musulunci ma da ce fa huwa shirkul akbar wannan shirka ne babban shirka ba karami ba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kiyaye mana imanin mu dan haka imani shine wato mu zama mun tsata mu Allah ta'ala soyayya soyayya ta ibada ba soyayya ta dabi'a ba soyayya ta nabiya wani abu ne za ka ji kawai dai a zuciya ko wani abu dai wanda baya gara maka da kaskanta ka risina ka jayi zuwa ga ubangiji to shi soyayya da muke ubangiji soyayya ne zai gada maka da ka masa da'a ka bauta ma Allah da abin da ya yarda da shi yake so ya yarda da shi ka kuma faɗa abin da yake so ya yarda da shi ka kudurci abin da yake so ya yarda da shi to shi zai wannan daga daga bisani da abin da Allah ta yake so ya yarda da shi zama ibada إيش العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة sai aka fara gawa maka daga ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza daga ciki akwai san ubangiji wanda shi ma kanshi da Allah yana san a soshi to na ya zama ibada ya kuma zama abinda mutum zai iya samu lada saboda shi ya kuma zama in ya zama ya nufaci wani wani Allah tare da wannan soyayya ta kuma yayi shirka shirka babba wanda zai fitar da shi daga musulunci na ganin kamar lokaci yayi to wannan shi ne da wannan ne malam ya ka wato ya zo da mu karshen wannan babi na soyayya abu ne za ku gani ana ta yau na tashi tsakanin ahli sunna da ba ahli sunna ba su ahli sunna soyayyar su soyayya ne da suke gina shi na addini ta addini ba soyayya kawai ta wani mutum ya zo ce yana son yana son Allah ba kuna son manzon shi amma kuma babu wani alamar biyayya tare da shi bai damu da qur'ani bai damu da sunna ba bai damu da yaji cewa yana jin haushi wanda yake jin wanda yake fada da ubangiji ba to kaga wannan wannan ba soyayya yake yi ba Allah ta'ala ba yana da'awa ne wanda kuma da'awa ba ta kai shi ko ina ba abu da baka tarji Allah ba mu lada abu da baka kuskure Allah ta'ala ya kai mana Allah ta'ala ya tabbata mana da soyayyar mu Allah ta'ala ya tabbata mana da gadagan mu ya sheda mu zuwa ga tafarki majalici ya kawo mana saukin rayuwa Allah ta'ala ya ya tunkuɗe mu dukkan wani shari da ke bin wannan ƙasa Allah ta'ala ya kama duka wani alkhairi da ke cikin wannan ƙasa fincin na zamani da ya suka yi mana katutu a wannan ƙasa Allah ta'ala ya tukkuɗe mana shi Allah ta'ala ya ɗauka addinin musulunci da kuma musulmai ya kaskata da kafirci da kuma kafirai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah na'am
an samu wani yawa ga ya annabin da shi ba lokacin haka sai malamin da ke cewa ake da malamin wani hukunci ya dace shi sai ku cewa ne hukuncin kisa ne aka ce malamin ya sa saboda yawon ya bayyana bani shi kuma malamin magana ya ya bayyana bani ya shirka shi ne wato bai yi wannan munafacin da ake yi ba shi shi aiki da baɗi da ba na ai wannan an taɓa ai shi wannan sha daga cikin abin da yake sassaka na na sufaye za ga sufaye da da mai duk wasu ƙungiyoyi na ɓanna da ɓata za ga suna ƙoƙarin cewa ai a cikin addini har falsafa philosophers ba suna ƙoƙarin cewa a cikin addini akwai wani abin da ba a bayyanawa sai su sai su sai su sai su kafa hujja da wannan magana da Ali bin Abi Talib hadithu an-nas bima ya'lamu aturiduna an yukadzaba Allah wa rasuluhu an yukadzaba Allah wa rasuluhu kuna so wai ku ga mutane abin da za su gane so ku jaƙai ta Allah da manzansa to kaga shi Ali ba haka yake magana ba ana abin da yake magana shine a ba mutane hukunce hukunce a musalbiya kar ka fara gaya musu wato wani wani abu mai wahala ba a je abinda bai kai shi wahala ba sai a fara yi bitadarus zan haka magana cewa akwai zahiri da batsi da ba duk wanda kaga ya fara faɗa wannan magana to ya dauko wata mummuna hanya ce da ta fandarewa babu wata batsili babu wata babu wata ba za na duk addini cewa aka ya bayyana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ka bayyana aka ce maka fili kuru ka faɗa babu wani kunuku shi yasa hatta maganar ayatu sifat da wasu ke magana cewa ba a rika koyewa idan za mu munafici da addini gashi na baje-baje a Qur'ani ba magana ce ba a dinga wasu koye-koye ala ko a faɗa in kaga ba faɗa maka mutu baka zo kan gaban bane za ka ga wani na nuna yanzu yanzu da an tashi ana magana kan kakakun hadisai da wasu daga cikin manyan-manyan gidajen ma'aiki cewa da aka ce da mazala ce suna su mutu ba musulmai ba wai wani sai shi so yake a cewa a daina faɗan wannan maganan ai wannan ma a koye shi na'am boyewa kana magana cewa kar mu zo mu cutar da ma'aiki wannan haka yake ai ko tsakanin kayan abokin kare mahaifinsa ya rasu ba ta wani hanya da ake so ba a ba jade bane ka zo kana ta wani nanatawa to amma wannan kuma shi ke magana da kafin ya zo wani kuma abu na kunci a nan littafi ba a ce a je gaba babu babu shi a addini kwata kwata wannan babu shi a wasu haka nake gane abin da suke so a rika yi to ya in karanta kadara na hadisi muke kanta muka zo wannan hadisin kawai shi kenan sai mu nade in kanta bakin kuma baki a ja ai kuma tambaya za ku me wannan ma'anar aya me me ke me faru wani so tsabar curiosity ya je ya nemo amma da sai a lokacin din na masa bai aka masa bayani sai ya gane ina ka dosa cewa addini ba kayan gado ne ba addini sha'ani ne na kowa da kowa ba mu gana wani batini da in ka gaba a gaya maka ba to lokaci bai ba amma insha Allah inda kana nan tiriyan tiriyan za a kai ka zuwa wannan wajen to amma su sai suke sai batini wato aje a komi haƙiƙa komi Allah Allah wato shi ne batini kaga a zo a dinga bauta bauta ana da shari'a su mu shari'a su ne ahlul zahir haka suke faɗa dama mu khidabiyuna ne mu kawai wasu mutane ne wanda kawai shari'a muke yi kuma bitani shi wannan mai cewa kowa kowa Allah ne shi ne batsalin shi ya fi ka daraja shi a wajensa in ana magana daraja to wai shi za a fara kawo wani shi ya fi shi ka sanin Allah ya fi ka tauhidi ka duba shirka ya zama tauhidi kuma saboda shi ayya kai yanzu kana cewa akwai wani wani wanda ba Allah ba shi cewa ake babu kowa babu wani abu a cikin jubba an ba Allah ba inji inji dan tabargaza jubba shi ne hamba rigarsa da sauransu da aljihunsa da bayi saboda haka shi a wajen shi babu gairu wannan min da mun dade muna muna ja wannan abubuwan sai mu sai mu ce ko ibnu arabi ko hallaju ibnu sab'in ko ibnu farid sai mun ga mutane ba sa gane wannan abubuwa to wala dama kara ake yi amma ba in ba da haka ba waɗannan duk da ake magana wasu daga cikin shagunan duk akwai su a cikin tafansu kaka in ba su in ba shi Abdul Aziz Jalal ba wanda zaka dauke shi amma duk galibin su masu cewa kaza kaza kaza kaza dan kana buɗe tabun su banna zaka ni izgi shi sa ta yanda Allah ta'ala ya kare mana Shehu Usman mu kenan eh cewa ma ya tsaya ma ya yi alaka da shi Abdul Aziz Jalal ai mu alheri da wajen malik Allah dai bai shiga wannan fitintinin ba dan daddawa ba a cikin dalilin da ake da shi a Najeriya ba sanannu masu kawo irin wannan hakika in ba in ba irin waɗannan masu su faiban nan ba da sauransu da sauransu da ba su wa su tijariya da sauransu ba ina cewa duka mabiya haka suke ba wannan mabiya ka yabe su amma dai a shirin tabi wannan shine da'awa wanda kuma ce ba haka ba sai je ya lako in zai yi ya lako tsumban tarihi sai share tarihi ya gani ga kuma tafi ana karantawa wallahi wani lokaci ba baya faɗuwa ne mu zo faɗa abin da mutum da yake faɗa tafi banda wannan akwai wasu abu tafsiri da suka yi suka hada ko san akwai wasu abubuwa da suka hada wani shi a matsayin tafsiransa to wallahi in ka in aka zo kan irin wannan gaba na ilhadin nashi in yazo ya fara magana kai baka ce musulmi ne ya taba sanin musulunci ba kawai magana ne magana ce ta wanda yake wanda ka san bai taba zama musulmi ba haka yake faɗa shirka ce ƙurarata za ka ji ta kowa kowa Allah na kuma yana na a cikin tafinsa amma kuma an ce ya bata addini kuma an ce ba bata addini ba ma ba wala maka gumi da aka tambaye shi jira ba can da munafunci shi ba wai da munafunci zo ba dama da zandaka shi shigo Najeriya wasu fitanannu a Kano suka suka mara mushi baya suka yaka shi suka kuma ko'ina Allah ya tsare Allah ta'ala ya samu karfin zuciyarmu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala